الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واعلموا ان من اعظم ما يتقرب به العبد الى ربه اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه واجتناب البدع والمحدثات فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أيها الأحبة في الله لقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن بعض البدع والأخطاء المتعلقة بالاستطابة ونواصل اليوم الحديث عن بعض الأخطاء والبدع التي تقع من بعض المسلمين في الوضوء أولا التلفظ بالنية عند الوضوء عباد الله النية شرط في الوضوء وسائر العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكن محل الني ولكن محل النية القلب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بالنية عند الوضوء فلا يقول المسلم نويت أن أتوضأ لرفع الحدث أو نحو ذلك بل يكفي أن يقصد الوضوء بقلبه ثانيا الإسراف في استعمال ماء الوضوء ومن الأخطاء المنتشرة الإسراف في الماء أثناء الوضوء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمقدار يسير من الماء ونهى عن الإسراف وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فليحرص المسلم على الاقتصاد في الماء وأن يجعل همه همه اتباع السنة لا كثرة الماء ثالثا أيها الأحبة في الله الوسوسة في انتقاض الوضوء ومن أعظم ما يبتلى به بعض الناس الوسوسة في الطهارة والوضوء فيشك أحدهم هل خرج منه شيء أم لا وهل انتقض وضوءه أم لا وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في ذلك فقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فالأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك فلا يجوز للمسلم أن يسترسل مع وساوس الشيطان رابعا أيها الأحبة في الله ترك التسمية في أول الوضوء ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس ترك التسمية عند ابتداء الوضوء فينبغي للمسلم أن يحرص على قول بسم الله في أول وضوئه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالسنة خامسا ترك الذكر المستحب بعد الوضوء ومن السنن التي يغفل عنها كثير من الناس الذكر بعد الفراغ من الوضوء وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويستحب أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فاحرصوا عباد الله على هذه السنن وتمسكوا بهدي نبيكم واحذروا البدع والمحدثات فإن السعادة كل السعادة في اتباع السنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka yan uwa masu girma bayan mun yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma dukkan yabo da godiya sun tabbata gare sa sannan kuma mun na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya sannan kuma ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa bawansa ne kuma ma'aikinsa ne bayan haka yan uwa ina makaina da ku wasici da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki tsoron Allah wanda yake na hakikani domin muhimmancinsa saboda muhimmancinsa yasa Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake mami yake ma al'ummar duniya ga baki ɗaya wasiti hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa irin wannan wasiya ta cewa ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to wannan ana yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya da ya ji tsoron Allah ne ba wai dan baya jin tsoron Allah ba a'a sai dan abinda malam Bahaushe yake cewa shine a yi ma a bai wa gawa kashi domin mai rai ya ji tsoro ma'ana a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro shine ana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya ne da ya ji tsoron Allah min babi aula ga mu mu ne ake so mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa to mu sani ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa lalle yana daga cikin mafi girman abin da bawa zai kusanci Allah maɗaukakin sarki da shi shine bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya rabu da duk wasu abubuwan da za a kirkiro daga baya da wasu bid'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba a cikin addinin nan domin babu wani abin da ya kai shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryarwarsa ita ce mafificiyar shiryarwa sannan kuma babu wani abu da ya kai sharri kamar mutum ya kirkiro wani abu a cikin addini bayan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da wannan abin ba wanda kuma duk wani abu da aka kirkiro shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da bid'a ma'ana bid'a ce abinda yake sabo ne an kago shi ne an sanya shi cikin addini wanda ba addini ne ba ya koyan uwa musulmi mu sani cewa wancan lokaci mun yi bayani akan abin da ya shahi wasu daga cikin abin da ya shahi kurakurai da kuma wasu bid'o'i da muka da mutane suke yi wanda ya shafi mi abin da ya shahi tsarki to insha Allahu ta'ala a yau za mu ci gaba da bayani amma akan wasu kurakurai da bid'o'i wanda kuma suke da alaka da lokacin da mutum ya zo zai yi arwalla domin bayan an yi tsarki to sai arwalla za ta biyo baya sannan kuma sai a ta zuwa ga sallah to ya koyan uwa musulmi abu na farko daga cikin irin wannan abubuwa shine at-talaffuzu bin niyyati inda lodo shine zaka ga mutum zai zo yayin da zai yi arwalla zai bayyana zai yi furuci da niyya cewa nayi niyya zan yi arwalla nayi niyya zan yi kaza zan yi arwalla dan in yi kaza in yi kaza da sauransu to wannan ya koyan uwa musulmi mu sani wannan wani abu ne wanda aka kago shi cikin addini domin ita niyya sharadi ne tabbas ita niyya a cikin mi a cikin sharuɗan arwalla da kuma sauran ibadu domin za ka ga duk wasu ibada da za a yi za ka ga abin na harko idan aka zo za a kawo sharuɗanta za a ce abin na harko shine niyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa innamal a'malu binniyat ayyuka kadai suna ingantuwa ne game da sai da niyya ba sa ingantuwa sai da niyya ma'ana sai mutum ya yi niyyar wani abu to sai dai ita wannan niyyar kamar yadda muka yi bayani a wancan lokacin ba a furuci da ita a baki a'a ita wajen da ake yin ta shine ana yin ta a cikin zuciya kamar yadda bai tabbata ba a samu wani hadisi ko kwara ɗaya ba ko asar daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa sun kasance suna yin furuci da niyya yayin da za su yi ibada ba a samu wannan ba shi yasa kada mutum ya zo zai yi sallah zai yi arwalla ya ce nawaitu an atawadda'a li raf'il hadathi na yi niyya zan yi arwalla dan in kawar da hadafi ma'ana dan in kawar da yake da suna datti a jikina a'a wannan kuskure ne bid'a ake kiran shi wannan domin ka kawo wani abu a cikin addini wanda babu shi abin da mutum zai yi shine zai yi kuduri a cikin zuciyarsa cewa ya yi niyya zai yi arwalla a cikin mi a cikin zuciyarsa shi yasa zaka ga ana ba da misali yayin da mutum ya tashi azaman nan da kai ka tashi za ka yi arwalla har ka yi ka samo buta ka sanya ruwa a ciki wannan shine niyyar za ka yi arwallan nan domin ba wai kawai haka kawai ne ka tashi ba sai da kai a zuciyarka ka kudirce za ka tashi ka yi arwalla ka yi sallah sannan sai ka tashi ta wannan abin shi ake ce ma niyya saboda haka baya da bukatar wai sai ka zo ka ce na yi niyya zan yi arwalla ko kaza kaza da sauransu kamar yadda nake ba da misali idan mutum ya tashi zai ta yi ofis ɗin shi zai ta yi wajen aikin shi ko kuma zai ta yi kasuwa baya hutawa in ya tashi zai ce nayi niyya zan tafi kasuwa zan yi kaza a wajen kasuwa zan sayo kaza da kaza da sauransu a'a kawai tashi yake yayi mi ya fita ya tafi kasuwa saboda yayi niyya zai tafi kasuwa ne to haka zalika wajen ibadu idan mutum ya zo niyya wannan azamar da mutum yayi yunkurin tashin nan da yayi domin ibadan nan shine ake ce ma niyya saboda haka duk wannan abubuwan da zaka ji ana hodi wahal da kai ne zaka ga mutum ya zo ya dora ma kanshi dole sai yayi irin wannan abubuwan sai ya faɗi yayi niyya zai yi kaza zai yi kaza wannan wahal da kai ne ya kamata mu nishance shi abu na biyu daga ciki ya koyan uwa musulmi shine al-israfu fi isti'mali ma'il wudu shine huce iyaka huce gona da iri wajen amfani da ruwan da za a yi arwalla da shi domin zaka ga wani in yazo zai yi arwalla ruwan da yake arwalla da shi zaka ga wani yana iya yin wanka da shi kaga wannan israfi ne shine abin da ake cema almubazaranci domin wannan ruwan yana da kima akwai wanda suna kwana daya wani bi busu samu ruwa ba sai da kyal suke neman ruwa su samu ruwa kaga kenan kai kuma ka samu wannan ruwan bai kamata kai huce gona da iri wajen amfani da wannan ba ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi idan ya zo zai yi arwalla abin da yake wadatar da shi suka ce mudu guda kamar mudun nabi zaka ji ana cewa mudun nabi shine abin da ake auna zakka ta kono idan za a hudda zaka ga ana aunawa to wannan dan abin daidai cikin wannan abin ruwa daidai cikin wannan abin yana isan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya arwalla mu ya muke zaka ga mutum in ya samu buta ma mai turwa ko mai lamba biyu sai a hankali zaka wani sai ya sauya ruwan duka ga baki ɗaya sannan zai yi arwalla wannan huce gona da iri ne ya kamata mu kiyaye wannan domin hatta Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku kasance daga cikin masu yin israfi wala tusrifu kada ku huce gona da iri kada ku yi almubazzaranci saboda Allah madaukakin sarki baya son mutane waɗanda suke masu almubazzaranci wannan ba wai ana magana akan ruwa kaɗai ba yana iya shiga kan komi kada ka huce gona da iri wajen wani abin da kake aikatawa ko menene ka yi shi daidai gwargwado kada ka yi abin da ya shahi almubasaranci domin abu ne wanda baya da kyau don haka musulmi ya kamata ya kula wajen abin da ya shahi amfani da ruwan da zai yi alwala da shi kamar yadda na ambata ruwan nan yana da muhimmanci a rayuwa domin za ka ga kamar yadda na ambata an ban manta ba a waccan huduba za ka ga wani idan ya tashi zai yi bulaguro yadda yake muhimmantar da ruwan nan yadda yake ɗaukar ruwa da muhimmanci wallahi in yaga kana wasa da ruwan nan sai ya yi mamaki kuma za ka ga haka ne yanzu idan a ce an tsaye da ruwa za a yi kwana guda ba mu samu ruwa ba yaya rayuwar za ta kasance za a shiga wahala to saboda haka samun wannan ni'ima kai zamanto wajen gode ma Allah da wannan ni'ima kuma a wuce gona da iri sannan mutum ya sanya manufar shi ta yin alwala ba wai shine yawan ruwan ba a'a zai yi ne koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bi kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ya koyan uwa musulmi shine alwaswasatu fi intiqadil wudu shine abin da ya shahi waswasi mutum yana shakka ya ringa shakka ko kwanto game da shin alwallar shi ta warware ko bata warware ba wannan shi ma abu ne wanda ya kamata mu kiyaye domin wannan duka aikin shedan ne asali a addini a asali shine mi alwallan nan da kayi ta a asali akwai ta in dai baka samu tabbaci akan alwallan nan ta warware ba to ka shawo makanka lafiya kada shaidan ya zo ya ta sa maka wasu wasi wani zaka same shi musamman a cikin sallama sai ka ga yana ta wasu wasi anya ko dazu ba yayi iska ba anya dazu ba kaza kaza da sauransu ba anya alwallan nan ba ta warware ba a'a wannan duk a nisance shi shi yasa ma aka samu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la tansarif kada ka bar wannan sallar hatta tasma sautan aw tajida rihan ko kuma kamar yadda manzo Allah yana bada labari ne la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan kada ka bar sallan nan har sai ka ji iska tabbas wannan iskar da kai ka ji ƙara lokacin da tusan nan take hitarwa ka ji ƙara sannan sai ka bar sallah wannan ya zamanto ka tabbata ka samu mi arwallarka ta warware ko kuma kaji warin wannan iskar da kai da kaji wari kenan wannan baya nuna cewa shakka ce kake kokonto kake a'a tabbas ne iska ta fita daga jikinka kenan sai ka je ka yi mi sai ka je ka sake arwalla amma matukar baka yi haka ba to kada ka bar sallar ka haka nan domin shi shedan zai zo ne ya hana ka ka samu abin da ya shahi ka samu lada mai kyau zai zo ya sa maka shakka a cikin sallar ka dan kada ka samu ladan jam'i dan kahin ka tayi wata ila ka sake arwalla ka dawo an kare sallah kuma ka rasa jam'i kamar yadda suke kawowa a cikin abin da ya shahi ka'idodi na usulul fiqh suna cewa al yaqinu la yazulu bishak shi abin da yake ne yaqini ne baya gushewa kawai saboda shakka saboda kokonto arwalla da kai tabbas kana da yaƙini ka tabbata kayi arwalla saboda haka da kawar ka zaran ka fara kokonton wani abu wanda zai kawar maka da wannan arwallai matukar ba tabbas gare ka ba to ba a kore wannan arwallai ba ka cewa arwallaka ta warware sai in ka samu tabbaci kamar yadda muka karanto abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata saboda haka kada mutum yana cikin sallah kawai shedan ya zo mishi da wani wasuwasi game da abin da ya shahi arwallar shi ta warware shikenan ya bi wannan wasuwasin a'a mutum ya tsaya akan yakinin da yake da akan yayi arwalla ya samu ya arwalla ya samu ya ci gaba da sallar shi abu na hudu ya koyan uwa musulmi shine tarku tasmiyati fi awwalil wudu akwai da yawa wanda in sun zo arwalla suna ma mantawa game da mi game da bismillah yayin da ka zo arwalla dole iya daga cikin abin da zaka ambata shine kai mi kai bismillah kafin ka fara wannan arwalla iya daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ana cewa duk wanda bai yi bismillah ba baya da arwalla ko wani abu makamancin haka kai bismillah yayin da zaka yi arwalla idan ka zo za ka yi arwallah za ka ce bismillah sannan ka fara arwallaka ko da kamance da wannan bismillah a farko to idan ka manta ya ne za ka yi in ka zo kana arwallah shin za ka ce bismillahi sannan ka ci gaba da arwallaka ko kuma za ka ce bismillahi ne ka sake arwallah to kaga wannan yake nuna cewa idan ka zo za ka yi arwallah ka tsaya tsayin daka ka yi bismillah kafin ka fara arwallah da yawa daga cikinmu muna yin sakaki ne wajen amfani da abin da ya shahi ibada domin duk wani abu wanda ba na ibada ba wanda mutum ya sa shi a rai zaka ga yana kokari wajen sai ya kiyaye mutumin da yake da examen ko wani abu makamancin haka ko composition zaka ga zai yi kokari iya kokarin shi kada ya yi retar saboda ya san in ya yi retar watakila za a hana shi shiga musamman in examen yake breve ko back zai yi iya kokarin shi sai ya kiyaye ba zai yi shi akan me ba ba zai yi kokari ba zai yi retar ba ko kuma ya san sarai ba a shiga da portable ko kuma in an shi portable ta yi kara za a iya kore shi zai iya kokarin shi ya ga portable kin nan ba ta yi kara ba zai yi wahala ya manta sai dai in an samu wani akasi makamancin haka amma za ka wa mutane yayin da abin da ya shahi ibada ne sai ka ana sakaki wajen mi wajen mantawa to idan mutum ya manta bai ce bismillahi ba a lokacin da ya tuno zai ce bismillahi ya ci gaba da arwallar shi ba sai ya sake arwalla ba to iya daga cikin mafi kuskuren da mutane suke yi shine yayin da suka zo arwalla za su bar bismillah ba za su yi bismillah ba saka ga mutum wani har ma ya tafi ya yi sallah shi bai ma san yayi bismillah ba to wannan tai mun kiyaye ya kamata a ringa yin bismillah shine sunna abinda sunna ta karantar yayin da ka zo zaka yi arwalla ka yi bismillah abu na biyar na gaba ya koyan uwa musulmi shine barin ambatan abin da ya shahi azdu'a da ake yi bayan an kare sallah wanda mustahabbi ne a yi ta wannan abu ne wanda in ka yi shi zaka samu lada amma sai ka ga mutane bancin sun bar wannan ko kuma ka ga wani yana yi amma sai karo wasu bidiyo'i ya dora a kai yayin da mutum ya kare arwalla ana so ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine addu'ar da mutum zai yi kada mutum ya zo ya kawo wata addu'a ko kuma ana cewa yana da kyau mutum ya kara da mi Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to wannan kawai ka furta shi shine abin da aka saka ba a saka wani zaka ga in ya kare arwalla sai ya sanya ya tsashi a cikin halshe ya daga ya ce ashhadu an la ilaha illallah yana kallon sama wani kuma zaka ga sai yayi tofi a hannun shi ya shahwa a idan shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wani abu makamanta haka wanda duk wahala ce mutum yake dora ma kanshi babu wannan a cikin addini kawai kana kare arwalla zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ba tare da ka tsaya kana ba kanka wahala ka dan ka daga yatsaka kai kaza duk wannan mutane ne suke dora ma kansu bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ya koyan uwa musulmi duk wani abu da ya shafi karantarwa abin da ya shafi addini ne ibada ake ma Allah to kamar yadda muka ambata cewa za ka same shi Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani yanda za a yi wannan abin ba wai alakaran kanka yanda kai ka ga dama ne za ka yi ba yanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama haka ne za ka yi ba wai yanda kai kake so ba yanda Allah ya ce ka yi haka ne ya kamata ka yi domin in baka yi yanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi ba kenan baka yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi ba za ka ga hatta a duniya ayyuka da muke na duniya yanzu idan mutum ya sayi parcel ɗin shi ya zo ya ce ma mason mai gini iri gini iri kaza nake so kai mini zai gwada mishi ga abin da yake so tsakani da Allah shi shi mason kin zai yi gaban goshi ne ya gina yanda ya ga dama a'a zai yi yanda wancan ya ce mishi me wajen ya ce ya yi gini haka zai yi ba zai je shi ya ce a'a ai kaza ya fi kyau kamata in yi kaza in yi kaza in ya zo in gwada mishi na yi kaza ba zai taɓa yin haka ba me yasa saboda ga yanda aka sa shi to a matsayin mu na bayi na Allah madaukakin sarki Allah shi ya halice mu sannan kuma shi Allah shi ya ce mu bauta mishi sannan kuma da Allah ya ce mu bauta mishi bai ce kawai ku bauta mini ya shiru ba a'a sai ya ce ya turo da annabi sallallahu alaihi wasallam dan yayi mi dan ya koya mana yanda zamu mishi bauta ashe ku kaga wai duk abin da ya shahi bautar Allah ce ba kawai ka tashi kaga ana yi ba sai ka yi a'a abu ne wanda dole yana buƙatar ka karanta ka je ka koyi yanda ake mi yanda ake wannan bautar amma za ka ga mun fi son abin da ya shahi duniya duk abin da ya shahi abin duniya ne sai mutum ya ta ya karanta yanzu idan mutum bai da lafiya aka kai shi likita sai aka ce ga wasu doktor guda biyu shi wannan bai yi ekol ba amma doktor ne shi kuma wannan ya ta ya yi medicine an sani ga shi na hanyar da diplom ya zama doktora billahi lazi la ilaha illa ba za ka ce wannan wanda bai yi karatun ba ya diba ka ta za ka yi wannan zai diba ka wanda ya karatu to kaga ashe abin da ya shahi duniya ma abin da ya shahi a duniya muna so sai mun karanta amma wai sai abin da ya shahi ibadan mu da zamu gina goban mu amma ita ce sai kawai mutum ana cewa ai malaman nan suna tsawaitawa suna takura ma mutane wane ne ala ikraha fid din ai addini babu tilas a ciki eh babu tilas a ciki amma akwai tilas akan cewa dole sai ka je ka nemi yanda zaka bauta ma Allah madaukakin sarki tunda hatta ko abin da ya shafi mu'amalarka ta rayuwar duniya za ka tafi ka karanta to min babu aula abin da ya fa shine ka je ka koyi addininka ya koyan uwa musulmi ya zamanto mu zamanto muna ruko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen abin da ya shahi ibadunmu da duk wani abin da ya shahi harkar da'a ce ga Allah madaukakin sarki mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne za mu samu kwanciyar hankali da tsira da rabauta a ranar tashin alkiyama da zaran mun kauce ma wannan hanya to za mu samu matsala saboda iya daga cikin sharuɗin karɓa aikin ibada da mutum zai yi sharaɗi ne guda biyu ga mutum musulmi sharaɗi kuma guda uku ga wanda ba musulmi ba sharaɗi guda uku ga wanda ba musulmi ba shine shi wanda ba musulmi ba dole sai ya musulunta da farko shine sharaɗi na farko gare shi to sauran sharaɗin guda biyu kuma sai su yi tarayya da musulmi da shi tunda ya musulunta yanzu kuma ya zamanto sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko shine mutum ya dan Allah wannan abu duk abin da ibada ne matukar baka yi shi don Allah ba to Allah baya ma kallon shi balle ya amshe shi abu na biyu kuma shine ya zamanto ya dace almutaba'a kenan ya dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya zo yayi ibada idan aka ce ibada shine abin da dama za a yi a samu lada wajen Allah to ibada Allah ake ma to dole sai ka yi dan Allah in baka yi dan Allah ba ka samu wannan ladan sannan kuma sai ka yi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya domin Allah maɗaukakin sarki ne ya gaya ma mala'iku cewa zai sanya khalifan shi a bayan ƙasa. Wannan khalifan nasa, wai ma'ana wanda zai yi bayan Allah bayanin yanda Allah yake so a bauta mushi shi ne kawai abin da ake nufi, ba wani abu daban ba. Shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zai yi mana bayanin yanda Allah yake so a bauta mushi ne. kaga ko da wai kowa zai je ya abin da ya ga dama ko abin da ya tashi ya ga a garinsu ana yi to da babu wani muhimmanci a ciki Allah maɗaukin sarki ya aiko da manzo ba zai yi ba da kawai Allah zai bar kowa ya yi abin da ya ga dama domin idan ka tashi daga Nijar ka tayi wata ƙasa ka tayi Sudan za ka ga ɗabi'unmu da nasu daban ne al'adanmu da tasu daban ce mu a nan maza suna sa mi wando amma in ka tayi can za ka ga maza suna sa zane suna sa gefto a nan in ka sa zane ca za maka ɗan daudu ka gani amma a can in ka sanya ba za a ce maka komai ba abu ne wanda su haka ne ɗabi'arsu to shi yasa kaga ko da abin da ya shahi addini ne kaga da dole sai an koma kan karantawa amma wannan iba al'ada ce ba addini ne ba wani ya sa wando wancan ya sa zane su al'ada su su maza suna sawa mu kuma al'adar maza suke sa wando kaga to dole ne sai ka cika wannan sharuɗin guda biyu misali da zan bayar shine kamar misali sallar asuba yayin da mutum yazo zai yi sallar asubahi da yazo sallar asuba sai ya bar sharaɗi na farko ma'ana bai yi don Allah ba ya zo ya yi raka'a ta farko shaf shaf a cikin masallaci yana karatu yanda ya ga dama kawai sai ya shi wasu sun shigo masallaci watakila suna bin shi sallama da ya tashi raka'a biyu da farko ya yi karatu yadda ya ga dama amma yanzu raka'a ta biyu sai ya shi wasu sun zo suna bin shi sallah don su ce ya iya karatun alkur'ani sai ya daidaita karatun alkur'ani shi ya yi masha Allah tsab hatu wannan kaga ya bar ikhlasi amma kuma ya yi raka'a biyun daidai yadda manzan Allah ya koya kaga wannan Allah ba zai bashi lada ba me yasa saboda bai yi dan Allah ba sharadi na farko ya tashi aiki kenan sharadi na biyu shi ma dole sai da shi shine kayi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya har ila yau sallar asuban dai mutum ne yazo zai yi sallar asubahi shi kadansa kuma yayi shi yayi sallan nan dan Allah ba dan kowa ba amma da ya tashi sai ya ce raka'a biyu ta yi kadan zai yi raka'a uku gaske ya yi sallah asubahi bai yi sallah asubahi ba saboda sallah subahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ta raka'a biyu kawai ne ake yi in ya ƙara raka'a guda to ta tashi aiki bai yi sallah asuba har yanzu ba wai dan mu gane cewa wannan sharuɗin fa dole ne mu cika su matukar ba mu cika su wajen ibadan mu ba to wallahi Allah madaukakin sarki baya ma kallon ibadan nan ballantana kuma ya amsa mana shi yasa kuma idan kai wannan zaka ga hankalinka zai kwanta duk abin da kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi na ibada to zaka samu kwanciyar hankali a ciki musamman in kai dan Allah saboda kayi yanda Allah yake so sai ka ji ka nutsu ka sabke farillar da Allah maɗaukin sarki ya ɗora maka to shi yasa kwanciyar hankali da jin daɗi yana cikin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashin hankali da kuma rashin nutsuwa yana cikin yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi a cikin addini ba wannan shine abin da muka tsakuro a yau muna fata Allah maɗaukin sarki ya bamu ikon bin sunnan manzonsa sannan kuma ya bamu ikon kauce ma abin da ya shahi bid'a da wasu abubuwa wanda ake kirkirarwa Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله اللهم اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما, علمت بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من المتبعين غير المبتدعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله